أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya ƙara hada mu a daidai wannan rana ta asabar 4 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ji da 21 ga watan Fabrairu 2026 miladiya a wannan majalisi da muka saba muna tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ya ce wa laqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti haqiqa kuna da masaniyan a cikinku wanda suka yi ta'addanci suka ƙetare iyaka a ranar asabar fa kulla lahum muka ce musu kunu ku zamo kina tan birrai kasu ina kaskantattu fa ja'alnaha nakala lima baina yadayha sai muka sanya wannan ukuba ce ga wato al'ummai da suke a lokacin su wa ma khalfaha da al'ummai da za su zo bayan su wa maw'izatan lil muttaqin kuma wa'azi ne ga masu takawa wa in qala musa har yanzu dai ka tuna musu lokacin da annabi Musa ya ce ma liqaumihi mutanansa inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara lalle ubangiji yana umarta ku je ku yanka wata saniya daga cikin wato shanayi qalu atattakhiduna huzwa suka ce yanzu isgilanci kake mana qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin yace ina neman tsarin Allah in zamo daga cikin jahilan mutane wanda suke masu wauta a jiya mun karanta waccan aya aya ta 65 da Allah ta'ala ke ba mu labarin wato waɗannan mutane yanda wato yake ta faɗan abubuwan da ya musu a rayuwa su kuma suka suka masa butulci Allah ta'ala ya ce ka ce ma waɗanda suka ke rayuwa da su waɗannan yahudawa ai kun san waɗanda suka yi ta'addanci ranar asabar muka ce asabtu dama an kira shi da asabt ma'anahu alqat'u wato yankewa asabtu an kyata da asabar wasu daga cikin malamai suka ce saboda ubangiji da ya halci sammai da kasai a kwana shida to ranar asabar ranar juma'a ya gama ranar asabar sai ya zama wato a wannan halittar bai yi shi a wannan ranar ba rana ce da ba a yi komi a cikinta ba wannan wasu daga cikin malamai sun faɗi haka wasu daga cikin suka ce a saboda in a ƙidaya ne a wato ƙawanya da ranaku ke yi to a kan asabar ne ake dawowa farko idan an zo shi asabar shi ne ya raba tsakanin uku da uku can shi zai tsaya tsakiya zai raba tsakanin kwanakin baki dai sai a dawo kidaya da dawo farko suka ce wannan yasa aka kira shi da asabtu almuhim dai wadannan ranar asabar muka ce abin da ya faru ubangiji ne ya jarabce su da su na kifi ya ce kar su yi a wannan rana duk da a wannan rana kuma ubangiji ya jarabce su ana ganin kifaye raba-raba a cikin teku amma tare da haka sai suka yi sai suka wato nuna tsaurin ido suka je suka yi abinda ubangiji ya ce bai ce su yi ba a nan ne ubangiji ya yi hukunci da tsaura a kansu ya ce kuno kiratan khasi'ina ku je ku zama wato birai makaskanta Allah ta'ala ya ce fada an hana kana lima baina idaiha sai muka sanya wannan abin da muka musu ya zama uquba ce ga waɗanda suke a lokacinsu da wanda suka zo a bayansu wannan faja an laha a wannan bambiri na ha da ake gani malamai sun yi tattauna akan yana komawa zuwa ga menene abinda ke al'abhar ko dai yana komawa ne zuwa ga almaskhatu wato shafe su da aka yi wannan faja an lal maskhata sai muka sanya wannan shafe su da ube- da muka yi ya zama wato kuba ce a wajensu wannan ɗaya daga cikin fasara kenan me yake nuna almaskha din shine lafazin da da ya zo gabaninsa shine fa qulna lahum kunu qiratan khasi'ina aw na almasku aka musu sai Allah ta ce fa ta'allal maskata nakalan alayhi to wannan shine abinda abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa wasu daga cikin malamai suka ce wannan hadin tana komawa ne zuwa ga shi ma dai wani abu da aka share al'uquba uquba da muka yi musu muka sanya wannan abin da muka yi musu uquba ce a wajen su wasu malamai suka ce ibra izna ce ga waninsu wannan in muka ce izna ce ga waninsu zai zama abin da ke nuni zuwa ga abinda aka share shine wannan nakala din wannan ta zama faja'alnaha ibratan li ghayrihim nakala lima bayna yadayha wa ma khalfaha wannan shine fasan da malamai suka yi Allah ta'ala ya ce faja'alnaha nakala sai muka sanya wato wannan hukuma da muka musu ko wannan shafe su da muka yi ya zama wato wato kamar darasi ne za su dauka kamar hukuma ce a wajen su za su wato kwashi kashe su a hannu shine annakal annakal yana nufin al'uquba asalinsa suka ce daga annakalu ne ma'anahu alqait wani wanda yake son a sake shi da abin da ya ga dama sai aka dabaibace shi to shine ubangiji ne yake cewa fa ja'alna hana kana lima baina yadayha sai muka sanya wannan kalma uba ya zama wato izina ce su wa'azantu kuma wani su ma ya wa'azantu to wannan shine abin da ubangiji ana yake faɗa lima baina yadayha wa ma khalfaha malamai sun yi mashi fasara fasara ɗaya daga cikin fasarori guda uku fasara farko shine abin da muka faɗa jiya shine muka sanya wannan uba ya zama wato hukuma ce lima baina idai hamil qura wa ma khalfa hamil qura wannan shine fasalin Abdullahi dan Abbas yayi ce muka sanya ya zama hukuma wato muka sanya wannan hukuma ta zama izina ga wato garuruwan da suke gaban su da kuma garuruwan da suke bayan su kawai duk daga ji aka ce an gari kaza an taba shafi su suka zama bare kaga dole labari zai zama ya fantsama to wannan wasu daga cikin malamai suka ce wannan ita ce fasarar lima baina idai wa ma khalfa ana rubuta wannan riwaya daga abdullahi dan abbas da sanadi wanda akwai akwai rawi saboda muhammad ibn isaac bai sarar hajji hadisi ba amma dai wato isnadin sa isnadi ne fiqat ne kuma yana da karfi to fasara nabi da malamai suka yi da kana lima baina yadaiha ba kalba suka ce lima baina yadaiha shine wato ya zama izina ga wanda suka zo suke suke wato gaban gidansu suna rayuwa tare da su shine lima baina yadaiha alil umamil mawjuda baina yadaihi fi asrihim saboda sai zama darasi ne kuma abin izina ne ga al'umman da suke rayuwa da su idan sun taba jin cewa an taba yi wasu azaba to kaga su ma za su shiga wato taitayin su gami da lamarin ubangiji a sai wa ma kalfa shine da kuma wanda za su zo bayan su duk wasu al'ummai kamar mu inda muka zo bayan su muke samu wannan labarai to amfanin karanta waɗannan isoshi shine wato mutum ya ji cewa wato wannan kissa za ta kara mishi imani za ta kara mishi kuma tsoron ubangiji wasu daga cikin malamai magana ta uku suka ce la kana lima baina yadaiha ay uqubatan lima madha min dhunubihim ya zama hukuma ce da abin da ya shude a bayan zunubin su wama wama khalfaha shine wani ma lam ya'malu ba'd na abin da musu riga sun aikata ba in ma za su aikata to su tuna cewa kakannin su ko ƴan uwansu an taba shafe su wanda dai kowane fasara aka yi za ku ga zai iya dauka duka wannan zai za iya ruwa an dauka in aka yi na fasaran farko na Abdullahi dan Abbas zai iya dauka in aka fasara ta biyu da wasu daga cikin malamai suka faɗa shi ba zai iya dauka in kuma aka ce zinuban su ake magana da suka yi a baya dan zai zo a gaba saboda su dau izina su wa'azantu su zama sun dauki tsawa to wannan shi ma kowanne din zai zai dauka abin da dai ake nufi a nan shine wannan isa kamu zama mun karanta ta kawai ya zama mun mata murul kiram mu ba ya zama wannan wani abu wata aba ce da muke karantawa mu ma yana zama izina a wajen mu zai zama wani abu da zai jefa razani mai tsanani game da wato girman sha'anin ikon ubangiji Allah ta'ala ya ce wa mau'izatul muttaqin kuma wato wa'azi ne ga masu takawa ubangiji sai ya kadaita wa'azi da masu takawa amma na kalan limma bai da idan ma karfa wannan kowa da kowa zai shiga saboda duk wanda ya ga an shafe wani ya zama biri to ai dole ko ya ji tsoro ko yana so ko baya so to amma nan aka ce al mau'iza mau'iza ma'anahu an nusu yana nufin wato a maka wani a maka wata nasiha ko galibi wasu malamai suna cewa akwai tsoratarwa amma ba dole ba an nusu shine dai asalin ma'anan ma'anar wato wa'azi a tuna maka wato a buga maka misalai a tafkiru bil awaqi a buga maka misalai in baka yi ba zaka wani abu zai iya samun ka to wannan shine al mau'iza to ana ana ta'ala kita mau'izatul lil muttaqin mun sanya wannan ya zama wato wa'azi ne ga wato masu takawa masu takawa ya zama in sun ji wanda zai kara musu halatto da girman ubangiji ba kawai wasu ji tsoro ba su razana a amfanin in suka ji shi za aka ce masu takawa saboda in sun ji su halatto da girman ubangiji su halatto da cewa ubangiji ne ya yi wannan azaba su ma idan ba su yi abin da ya ce ba to wannan azaban tana iya shafan su wani sa aka ce da mutaqina ba a ce ga linnasi ba saboda wannan ya ke banci mumune ne su kadai takawa kamar da na muka sha faɗa shine wato an taj'ala bainaka wa baina wa baina Allahi wa baina ghadabi Allahi wiqaya ka sanya tsakaninka da kushin ubangiji akwai wani wato wani wato kamar shamaki wani abin da zai zama wato kamar ya kare ka daga kushin ubangiji wannan shine a takawa a qala ibn habib yayi maganar takawa yake cewa haƙiƙanin takawa shine an ta'amala bi ta'atillah ka yi aiki kana yi ubangiji da'a ala nurin min Allah kuma ka gina wannan wato tsoron da zaka yi ma ubangiji akan haske na ubangiji haske daga ubangiji tarju thawab Allah kuma kana fatan ubangiji ya baka lada wa an tatruka ma'siyat Allah ko ka bar saban Allah ala nurin min Allah akan haske daga ubangiji takhafu iqab Allah kana wato tsoron hukumar ubangiji Allah kuma yana abin wannan ya daga cikin tabi'ai wannan abin da ya faɗa magana ce da malamai suke maimaita ta koyaushe dan an ce ka ji tsoron Allah to ba wai ana son ka ji tsoron shi ne yanda kake jin tsoron kyarkece ba tsakaninmu da kyarkece ko maciji kaga babu soyayya wato shi ko ubangiji zaka zaka guji guje mishi ne ko ka tafi wajen shi zaka alfiranu min Allah ila Allah wannan shine wato bambanci tsakanin tsoron da ake ma ubangiji da kuma tsoron da ake ma wanda ba ubangiji ba shi kowa kana jin tsoron sa ne saboda sharrin sa amma shi ubangiji kana jin tsoron sa ne saboda ka san idan ka saba musu to yana da wato kyakkyawan yana da iko akan ka yana da azabar da ya tanada saboda kai to amma kuma in za ka je ka nema mafaka kuma wajen shi za ka je to shi sa Allah yake yace an ta'amala bi ta'atillah in za ka yi da'a ka dinga tana cewa in baka yi da'a ba akwai fushin ubangiji da haka sai ka aikin da'a yace ala nuru min Allah amma ka gina da'a nan akan haske daga ka samu daga wajen Allah ta'ala kaga ba da kasar zuciya ba ba a cewa mutum yana takawa kuma yace yana tsoron Allah amma kuma yana zuwa da wasu abubuwa istihsanat yana kyautatawa kai a hankalinsa wannan ba zai zama yayi takawar da ake bukata na magabata ba yace tarju thawab Allah kuma kana fatan ubangiji ya baka lada ashe kaga takawa ba shine mutum yace shi yana bauta ba Allah ne ba dan lada ba ko yace shi yana bauta ba Allah ne dan shi shine Allah yana son Allah ne tsaba kawai ba wai dan yana tsoron azabar sa ba wannan baya cikin abin da mumune ke yi duk yanda duk yanda kake son ka kai da san Allah da kuma sanin girman Allah ba wanda ya kai manzon Allah ba wanda kuma ya kai annabawa amma kaji kuma ana bada labarin cewa suna tsoron azabar shi suna bautar shi ne kuma suna tsoron azabar shi kuma suna fatan rahamarsa innahum kanu sari'una bil khairati wa yad'una raghaban wa rahban Allah ta'ala yake suna kira mu suna mana ibada suna kwadayin ladan kuma suna tsoron azabin to wannan shine abin takawan da ake son kowa yayi ba wai ya ce wai shi tsabar san Allah ya sa ba yanzu ba yana bauta ma Allah idan aljanna ko ta ba wannan ba hanya ce ta masu wato masu saiti a addini ba yace wa an tatruka ma'asiyata Allah ko ka bar saban Allah ala nuri min Allah akan haske na ubangiji ta kafa iqab Allah kana tsoron uquba ubangiji to wannan ke takawa to wannan kaga wanda ke da irin wannan yayin da aka ce abu zai zama izina ko wa'azi gare shi to kaga dole zai dinga halatto da girman ubangiji ko da ya tana da akwai jahannama to kuma zai tana kuma akwai lamarin da ubangiji ya sanya dole wato mu rika bauta ma Allah tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu tsakanin fatan rahmar ubangiji da kuma tsoron azabar shi wannan azaba saboda kasancewa ubangiji da ya bar wani da wani suna saban Allah ba wai sun gagare shi bane ba rahama kuma to dama wannan rahama ta riga ta rinja fushin sa Allah ta'ala sai ya ci gaba da bamu labarin waɗannan dabi'a ta'ala da waɗannan mutane sai ce wa iz qala musa li qaumi kuma ka labarta musu a lokacin da annabi musa ya ce ma mutanen sa inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara lalle ubangiji yana umartan ku je ku yanka wata saniya qalu suka ce atattakhiduna huzwa yanzu izgilanci kake mana kai annabin Allah qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin suka ce sai annabi musa ya ce ina neman tsarin Allah in zamo daga cikin jahilan mutane masu wauta a wannan farko kafin ma mu shiga fasara wannan ayan kaga anan Allah ta'ala cewa inna Allah ya amurukum an tabu baqara annabi Musa yace Allah ya ce ya umarce ku ku yanka saniya a wannan malamai da yawa ba malik da sauran da wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan aya wajen cewa ashe kaga sa in za ana son a ci sa to yanka shi yanka shi da ayi kamar yanda kuma ya halitta kuma a wato a tsire shi wani tsirewa da ba ta laraba suna yi to yanzu ƙur'ani sai yanzu kuma ya ƙara wani sabon hukunci ya ce to ana yankawa wannan shi ɗaya daga cikin maganganun da malik ya wato kafa hujja da shi kenan da kuma malikawa da kuma sauran ma malamai da yawa cewa an tarba bakara kaga azabbu akai ta'abiri ba a ce wai a je a tsire shi ba sai aka ce a je a yanka shi wannan ba malama imamu zuhuri shi ma wannan duk shine manganinsa da su aba al-khurasani da sauran malamai da kuma qatada ibn da'amat as-sadusi sai dai imamu malik yana cewa a tsakanin yankawa da tsirewa shi ya fi son a yanka wasu kuma malamai suna magana tsirewa wasu kuma sun ce ɗaya suke kamar abba al-khurasani yana cewa ɗaya ne sawa yace duk ɗaya ne in ka ga dama ka soke in ka ga dama ka ka tsire saboda haka dai mutum dai zai zai yi abin da wato ya fi mishi sauki wannan kisa da zamu shiga kisa ne da da ake kinta kisa ahlul baqara na wato wanda daga nan ne wannan suwa ta samu sunanta na mutanen wato ta saniya malamai da yawa sun faɗi filla-filla da rikin-rikin wannan labari amma ne duka su sun itifaki akan asalin kisa cewa dai lallai mutanen annabi musa ne a suka je suka yi kisa ɗaya daga ciki ya yi kisa daga nan kuma bai san a zarge shi kuma ya yi kisa ne saboda neman abin duniya shi kenan sai je ɗauki wanda ya kashe sai ya jefa ya laƙa ma wani wanda shi bai je bai gani ba ana neman a yaƙi wannan shi ne kusan abin da duk malamai suka ijma'i wajen faɗan dalilin da sa aka faɗi wannan labari a wannan sura mai albarka amma yanzu za mu faɗi abinda wasu daga cikin malamai suke faɗa akwai wasu tafasiru wasu ragowar bagarori na labarin da aka ɗan yi saɓani wanda malamai suna cewa a wannan akwai alamar daga ahlul kitabi aka same shi to kuma kamar da kuka sani mutane ne masu cancanza labarai sun ta canza labaran har ya zama labarin a wasu bangarorin sa ana canza shi amma dai abin da aka canza ba yi da yawa bangarorin labarin da aka canza wani ba shi da yawa an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas daga Ibn Umar daga abirta salmani daga abul aliya rufai ibn mihran ar-riyahi da kuma as-suddi muhammad ibn abdurrahman isma'il ibn abdurrahman ibn abi karima as-suddi ibn kathir yana cewa wa hadhihi siyaqat za mu karanta yanzu labarin ne saboda dan ji muka shiga sai a fahimci me muke fada yace wa hadhihi siyaqat kulluha yace wannan siyakoki da muka kawo na labarin abinda malamai suka fada game da labarin wannan saniya din an abirta salmani da aka rawaito daga abirta salmani وابي العاليه ده كما ابو العاليه والسدي ده كما اسماعيل ابن ابي كريم السدي وغيره في اختلاف ما yace a ciki akwai dan sabani da suka yi wallahi annaha ma'quratun min kutub bani isra'ila amma dai abin da yake bayyana an dauko wannan labari yana ga littafai na banu isra'ila amma qur'ani ya tabbatar da asalin kissa qur'ani ya tabbatar da asalin kissa din وهي مما يجوز نقلها ولكن لا نصدق ولا نكذب فلهذا لا لا نعتمد عليها الا ما وافق الحق عندنا yace saboda haka ba za wato ya halatta mu nakalto amma ba za mu gaskata baki daya ba za mu karanta baki daya ba sai dai za mu dogara da abin da ya dace da gaskiyar da ya zo a wajen mu shine qur'ani a wannan na fara faɗa saboda wannan kisoshi za mu za mu karanta shi abin da ake kira wato isra'iliyat isra'iliyat a shine wato wannan ruwayi da ake samu daga qur'ani ya faɗa wata magana to sai labarin ba zai cika ba akwai ana bukatan wani wani wato gibi da aka samu wannan ka cika shi labarin sai a je wajen ahlul kitabin su karshe maka labarin yanda yake su altafin su ko dai altafin su karara ko kuma a wajen malaman su to wannan shine ake kira wato isra'iliyat to galibin al'amari ana samu ɗaya daga cikin uku ko dai ka samu qur'ani ya zo ya faɗi abin da suka faɗa kwabo da kwabo to kaga yanzu wannan zamu yarda da shi ma kai tsaye ko kuma qur'ani abin da ya zo ya karanta cewa wannan ƙarya suke yi kamar yadda suke faɗan maganganu na banza akan annabi dawuda ko annabi sulaiman su ce bokaye ne manema mata ko abin da kama da wannan to kaga yanzu wannan ba a ra'ayi da wannan magana qur'ani annabawan Allah ba zai a ce suna suna zama fasakai ba to ko kuma qur'ani abu ya zo da wani abin da bai gaskata ba bai kadata ba to wannan shi ma kai tsaye ba wai ana iya isti'nasi da shi amma kuma wani lokaci malamai suna dubawa su gani akwai wasu alamomi da za su nuna an aka lura zai sa a karba za ka ga wani lokaci ana za a karɓa cewa annabi yusuf a cikin wasu akwai yahuda akwai bunyamun akwai waye akwai waye daga wajen su aka samu wannan matar wannan imratul aziz sunanta zulaikha daga wajen su aka samu wannan ana iya karba saboda me saboda akwai karina ai tarihin su ne idan ba su faɗi tarihi ba me za su faɗa ba za su iya ƙarya akan wannan ba kuma har yanzu sun kiyaye wannan gidan da jin nasu da kuma sunayen nasu saboda haka wannan shi ma ya rafin ƙarya da malamai ke amfani da shi ba kowace ba kowane isra'ila ne wasu malamai sun tsaurara diya da aka kawo isra'ila zai ba su ansa ba a ba kowace isra'ila ne ake yin ansa ba akwai wanda ake amsa na akwai karina wanda kuma babu karina kuma sai shikenan sai a tsaya a tawakkufi sai yayin da ake dalili a kansa a wanda ya fi kawo kisan da kyau sosai shine wato abidatu salmani abidatu salmani wani babban tabi'i ne ya rayu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya daga cikin wanda ake kira mukhadara amma bai ga manzo Allah ba ya rayu ya musulunta a lokacin fatahu makka bai samu ya ga manzo Allah ba amma ya musulunta kuma sakon manzo Allah ya ishe da shi ya yi sallah lokacin manzo Allah yana rayu to amma kuma bai samu ya gashi ba dan haka bai samu sahabantaka ba yana ruwaya daga manyan sahabbai irin su Ali ibn Abi Talib irin su Ibn Mas'ud yara ya kasan Kufa to shine ana yake ruwaito mana wannan ruwaya yana daga cikin manyan malamai manyan fuqaha da aka yi taba yi ibn abi hatim razi ya fitar da shi da al-tabari sun fitar dukan shi daga muhammad ibn sirin daga abida as-salmani yake cewa kana rajulun fi bani isra'ila aqim aqim la yulad lahu yace akwai wani mutumi ne a cikin bani isra'ila bakara mutum ne wanda shi ba wato Allah bai ba shi haihuwa ba wannan shi haka ya fada amma su wasu kamar as-suddi yana cewa a'a yana da iya ba asalin abin da ya dashi rigima da shi wannan bawo Allah saboda ya ce ya ba shi yan ne ya ba shi sai ce ta kashe shi don wai fuskance yanayin dan bambancin labarin da ake da shi amma dai za mu kanta na shi abida yace wa kana lahu malun katir ya da dukiya mai yawa wa kana mun akhihi warithu warithu kuma wato wanda zai gaje shi shi kadai a matsayin asibi shi dan dan uwansa faqata lahu sai je kashe shi thumma ihtamalahu laylan sai je tibe shi da daddare fa ba'ahu ala babi rajulin minhum sai samu wani kofar gidan wani wanda bai je bai gani ba sai ya jefa da shi a wajen ثم اصبح يدعيه عليهم sai ya waye gari daga baya yana kururuwa yana cewa a zo a yaki a zo a taimake shi kabilan wa'ancan sun je sun kashe mishi dan kabilan sa to kaji yana matani bi da'i hawa sallat kenan hatta tasallahu hatta tasallahu har sai da suka aka dauki makamai warake ba'dhum ila ba'd kowa aka aka wato gyara abin hawa za a tashi za a yi fada fa qala bawur ra'yi wan nuha daga masu hankali daga cikin sai suka ce alama ya kutulu ba abukun ba abun to me yasa ɗaya da wato sashi ba su kashe sashi wa haza rasulullahi nabiyukum alhali a cikin ga annabin Allah annabin ku annabi Musa ku je wajensa ba za ku je wajensa ba wannan kaga yana nuna maka cewa wato kamar da manzo Allah ya faɗa banu Isra'ila annabawa su nake musu shugabanci amma sun ga dama kuma sai su musu sai su musu wato tsaurin ido in ba da haka ba da lokacin da wannan abu ya faru bai kawo ma wannan faɗa ai sai a je wajen annabi Musa kai tsaye ba a tawo Musa suka zo wajen annabi Musa fazakaru dalika lahu suka ambata mishi abinda ya faru faqala sai annabi Musa kawai yana jin wannan magana sai bai wata tabbar sai ya jira wahayi sai ce to shikenan inna Allah ya barku an tadbahu bakara ubangiji yana wata kuje ku yanka wato saniya kaga su abin da suka nema ba magana saniya ba su sun zo neman ya a wasu hukunci kawai a ji a kira yan kabila waɗancan in za a karkashe su ne a karkashe su in kuma za in kuma zai in kuma zai yi wani wato mu'jizan sance kawai ya yi mu'jiza ya je hau wani sai wanda ya kisa sai ya zo ya faɗa da ƙarfi da yaji ko yana so ko baya so ya zai confession haka suke so amma kuma sai aka ce musu kawai ku je ku yanka saniya to kaga ba za su gane wato munasabar ba to amma kuma ana ke gane mumuni shi mumuni ba wai koyaushe ne aka gaya maka wani abu sai ka gane ba za ka zo da wani ga abin da ka zo da shi kana tsammanin abin a gabas yake sai aka ce a je ka can yamma sai ka ce to me ya alaka to kai in dai mumuni ne kai to kawai je kai shi yasa za ku ga zaki na yana yawan maimaitawa cewa a in dai qur'ani ya faɗa wasu abubuwa tsiraru wanda ilimin kimiyya sai a muke ganewa to sauran abubuwa da yawa da ilimin kimiyya wato qur'ani ya faɗa wanda ilimin kimiyya ya mushi buran kwai to ni na yadda ba dole sai ka zo da wasu abubuwa filla filla komai da komai mun iya ganewa ba shi ma sai mu jira su ma kamar da yan zamanin baya suka jira sai a yanzu ne ake wasu bincike ake gane gaskiyar qur'ani yanzu kuma sai ku jira sai can wani lokaci su ma a a faɗi gaskiyar qur'ani sai aka duk abin da aka faɗa wannan shine imani bil ghaib imani da gaibi kada ka yadda kana shiga cikin lamarin ubangiji da kangara ka ce kai baka gane ba abin ya sha maka idan kai gaskiya ba za ka yadda da shi ba ka ce idan me za a yanka hannun mutane hannun mutane kai ba za ka yadda da wannan abubuwan ba dan me za a kaza dan me za a kaza ko kuma ka ji wasu an ba ka wasu labarai na gaibi rabi isa zai dawo mahadi wato akwai dabatul ardi za ta fito tana magana ta yaya haka zai faru wannan gaskiya ba mai da ba sai dai mu ta wuni ko kuma mu bankara to kaga wannan ba dabi'a ce ta masu na mutanen kirki ba to wannan shine wato kusan kisan da shi Abida ibn Sulaiman Abida Sulaiman ya fada wasu daga ciki kamar da na fada suka fada cewa asalan Asudi ne ke fada cewa ya nemi auren ita wannan diya ta ce sai ya bashi ko yana ganin bai da kwashi da kudi ko abin da ya kama da wannan shi kuma sai ya sanya hikida a zuciyarsa cewa to lalle sai ya kashe shi in ya kashe shi kuma zai gadi dukiya tunda mace ba ta dauke dukiya baki da ya kamar yadda aka sani zai gadi dukiya kuma sai ya aure yar kaga ya aure yar da dukiyanta sannan kuma ya ragowar dukiya wannan bawa Allah zai samu da asirci to wannan shine abin da abin da ya jawo aka sami aka sami wato ita wannan ta taba tsakanin su anan Allah ta'ala yake cewa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara annabi Isa annabi Musa yake cewa Allah yana ubatan ku je ku yanka wato saniya malamai suka ce inda sun yanka kowace irin saniya ce to kaga da shikenan sun riga sun kubuta a saboda ka'ida shine idan aka zo aka ga maka aka ce ka je ga naira kaza ka samu miskini ka mishi sadaka miski na ba ce maka dogo ko gajere ba ba ce maka na gabas ko na yamma ba to kowane ka samu ka riga ka ka kubuta to kaga wannan magana wato inda akwai da'a da shi sai su kauce abu da aka ce sai su zuba wa sautan ubangiji ido tunda sun san wannan annabin wannan annabin Allah baya magana sai da san zuciyarsa sai da wahayi sai su sallama masa amma sai ba su sallama masa ba al-hatim abu hatim razi ko abdurrahman ibn abi hatim razi yana rubutuwa daga ta hanyar asbab bin nasr daga suddi yace qala ibn abbas abdullahi dan abbas yana cewa falam tarabu bakara inda sun sun hadu da wata saniya guda daya fa zabahuha suka yanka ta la ajda adda wannan ya ya isan musu walakinam shaddadu sai dai sun tsananta ma kansu wata annatu suka rika neman wato faduwar annabi Musa kaga wannan ke ta'arifin da suka masa tsaurin ido da suka masa ala Musa fa shaddada Allahu alaihim sai Allah ta tsananta musu wannan wato za a ga mun ce asudi daga yace kana ibn Abbas kamar da muka sha fara da za ku muna cewa ibnu asudi yana ruwaya daga abdullahi dan abbas ta hanyar abu sa'id al-baza amma yanzu kai tsaye kaga ya ce ibnu abbas ya faɗa mu wannan ya nuna muku cewa ya dan sari wani abu wani bangare na hadisin abdullahi tafsirin abdullahi dan abbas amma ba duka ba galibi dai bai yana ruwaya ne daga abu sa'id al-baza shi ma ko abu sa'id din bai sami ruwaya daga abdullahi dan abbas ba wannan shi ne abu da abdullahi dan abbas yake faɗa cewa da za su je su dauki kowace saniya guda daya to da shi kenan wannan ya wannan ya ya isan masu to kaga sai suka je suka fara gaddama suka ce yanzu a tattakhiduna hudwa yanzu kana mana izgilanci ne kaga cewa wannan izgilanci shi kansa wannan zai iza musu wata wurin da huzwa daga asalin sa kawai daga alhuzu ko alhuzu wannan zai raka mata damma ko kuma ka daure ta alhuzu ko alhuzu wa ma'anahu an'im wa sufriya ba da wasa da wasa kake mana ya kai Musa annabi Allah sai ya faɗa masa wannan waɗannan maganganu ta'annuki sau tsabar neman wato sai ya gaza a wajensu duk da kuma sun san cewa annabi Musa wato sadiq ne masduq ne shi abin da yake bada labari shi mai gaskiya ne shi baya kuma su kariya sannan kuma sun san cewa kuma abin da ake bashi labari na sama labari na gaskiya tun daga sun riga sun san wani turu wani gangare aka keto amma ka duba ga yadda sai gaya mushi wannan magana shin wannan magana yana nuna sun kafirta mutum ya kalli tsabar idan annabin Allah baya kawo magana ke izgilanci kake mana a wannan karina tana nuna cewa ba su faɗa don su don su karyata annabin ba ba su faɗa da yasa suka zo wajensa ainihin sun san cewa zai ba zai ba su wato zai ba su wato mafita shi da suka zo wajensa wannan sun faɗa saboda sun kokarin su gudanar da annabi Musa ma gudana na ɗaya daga cikin su su suna ganin wannan ɗan maganganun da yake yi na maganar wahayi daban maganar rayuwa daban daga daga nan ne wasu wasu malamai masu lura suka ce daga nan aka samo raba addini da da rayuwa wani yabo ya ce wai a shi annabi zai iya faɗan wata magana in a ɓangaren rayuwa ce sai kun tsaya kun duba magani ya dace ko bai dace ba saboda ai so kuke kuce yanzu annabi ya zama da irin yanzu annabi Allah ya ce a kan kuce da ba sai kuce eh wannan kaga ai lokacin ku ne wannan amma mai zo wannan lokaci kaga dole sai an ce da wannan sai an kaza sai an kaza wato yanzu ka yarda cewa annabi dai daidai da buyi kenan shi bai zai san wani abu ne bai sa bai faɗa ba ɓangaren rayuwa ba a wuce wani to kaga wannan shi ne abin da ya faru da su wannan bani Isra'ila a wajen nan cewa da suka a cikin na hulwa suna ne ma su mai da shi annabi Musa din hukuncin da zai musu kamar hukunci ne a radin kansa kuma ya zama gama gari daga kamar gama gari daga cikin su a wannan wannan shine abin da ya faru amma ko da mun ce ba kafuta suka yi ba amma wannan bawa ba ce zuwa kafirci kamar wato wani kofa ce suka bude mu kansu na zuwa kafirci in mutum bi in dai har mutum zai Allah ya ga mishi manzo Allah ya faɗa magana ya ce kawai shi bai daba shi wannan wannan irin hadisi ne wannan akwai irin wannan wannan irin hadisi ne ya faɗa bakan magana to wannan uba ce ta kafirci kai tsaye ba za a ce mutum ya faɗa kafiri ba dan ya faɗa bakan magana in an fahimci cewa wani abufa ce emotion ne sa ya faɗa magana amma idan ya faɗa in aka masa bayani hujja suka tabbata a kansa ya ci gaba da gaya manzo Allah matsiya ta maganganu irin wannan to wannan ya zai fita musulunci saboda ba zai faɗi wannan maganar mai dogi akan sai in ya rena manzo Allah yana ganin manzo Allah ba shi da abin da ake kira delegated authority ba shi da wani wani imtiyazi da ubangiji ya bashi ya faɗi abinda ubangiji ya ce a wanzar a cikin al'umma amma dan magana kawai wasani tsakaninmu akwai san akwai barkwanci da ake faɗa banda izgilanci ai muna da abin da ake kira barkwanci irin wasani tsakani to to wannan shi wannan babu daidai kana iya samun annabawa za su yi amma annabawa ba sa izgilanci wato su ganka kawai kana suna ƙaƙƙasa maka dariya su ganka su ganka sai dogo dogo su ƙyalƙyale dariya su dogo dogo su ƙyalƙyale dariya ba za su yi haka ba ba sa wannan su annabawa amma annabawa suna abin da ake kira almuzah galibi kuma abin kuma da a zahiri za a gashi kamar iskilanci amma in ka gani zai ga zuwa an ma yadda yanzu haka bar mu yanzu aka ce mu mutum wani baban baki sai ya je an zage shi amma ga abu da shi daɗi ba yake ji sun san wannan wani abu ne laraba sun saba da shi ba zagi bane ba to haka zalika ba za ka samu a wasu lokuta shi ma yayi almuzah barkwanci din har a cikin hadisi wanda imamu imamu Tirmidhi imamu Ahmad suka fitar hadisin Usama bin Zaid al-Laythi daga Sa'id al-Maqburi daga Abu Huraira hadisi ne hasan saboda Usama ibn Zaid al-Laythi yake ci suke cewa ya Rasulullahi inaka tuda'imuna kana wani barkwanci ne ka duba ga yanda babbancin sahabbai da waɗannan mutanen su ahlul kitabi wato abu ne manzo Allah zai sun fara sunan shi amma kawai sai su sai su tambaye shi wai shi wannan abin da abin da muka sani in shine dai shine dai ai ba su ya musu san wasa ya musu amma kaga wannan tambaya suke yi wai wannan wasan kake yi barkwanci sunan sa shi yasa yayin da ya dinga lalata wasu maganganu wato bambanci tsakanin sabon manzo Allah da ke da wanda ba sabon manzo Allah kenan ba manzo Allah ya zo ya tashi tsakanin sai yana yin kudu ba sai ce ayyu shahrin hada sai ya dinga maimaitawa sai suka shiru sun fa san fa cewa fa zulhijja ake ciki ta alisa zulhijja ba zulhijja ce ba suka ce eh haka ne kware da gaske da wasu sun yi tsammanin zulhijjan daga baya ce yanzu ya canza ba su rashin zulhijja ba hata ba nan annahu samihi bi ghairi ismihi inji ma inji sahabbai to da kaga tsakanin sahabbai da wato annabin Allah yadda suke shi yasa zaka ga zabi ne ba ba dan kanyi ba zaɓi na ubangiji ya yi ma wato shi kashi wannan annabi na yadda ya ba su sahabbai wanda suke ganin girmansa to wai barkwanci da yake mu shine dai suka tambaye shi to da ilmuna shin kana mana barkwanci yace eh ina muku barkwanci wala aqulu illa haqqan amma dai duk ina muku barkwanci ban faɗa abu sai gaskiya ne to wannan kuma ana ake gane wato girman wato manyan mutane ko da wasa zaka mutu to amma ka faɗa gaskiya a wasa in ya ka faɗa ne to ba san ba magana wani akwai misalai da yawa kan wato yadda yadda manzo Allah aka samu yayi ma wato yara ko mata ko kuma manyan mutane wasa ko tsoffi daga cikin misalan akwai hadisi na Abu Tayyah ya wannan Yazid ibn Humayd al-Abubai ina rubuta daga Anas hadisi ya ce sahihaini wani yaro ne manzo Allah ya saba wucewa ya ga shi yana dan wasannin sa da da tsuntsun sa to yau ta tsuntsun nashi ya mutu ya ga ana ta bakin ciki to da yazo sai ya tambaya ce ai tsuntsun sa ne ya mutu sai kuma yana masa wasa saboda ya tsire mishi kewa ya ce ya aban nuhair ma fa'alan nuhair ya baban nuhair wato baban tsun nan me ya faru da wannan tsun ne naka wato yana kokarin wato samu shi nishadi a zuciya bazala yana wannan bazala wata mata ta taba zuwa wajensa da ta zo wajensa ta ce a to yanzu ni ya magana aljanna sai mazala yake ce mata ai innal janna la tadkhuluha illa ajus la tadkhuluha ajus aljanna ai ba tsoho baya shigan baya shigan aljanna baya shigan aljanna baya shigan aljanna sai ta juya tana kuka tana fara ba ta ma fara kuka kamar da riwaya yanzu sai manzo Allah ya ce a a zo dawo ki ai abin da nake magana ba zai yi ki shiga a wannan yanayi naki kina mai rauni ba kina san da akan akan wato doran kasa daga ji ubangiji yana cewa inna ashana huna insha ba to ai wannan sai an ƙara gyara kin kin zama kin dawo daidai wa daidai an gyara halittar ki sosai sannan zaki shiga kaga wanda ai wasa ya mata amma ya faɗa mata abin da yake ba haka yake ba ai gaskiya ya faɗa mata gaskiya ya faɗa mata wannan shi ma hadisi in kun je kun duba a shama'il shama'ilun wannan shi na Imam Tirmidhi ya ruwaito da isnadin sa kyakkyawa zuwa ga Hasan al-Basri kuma yana da shahid daga hadisin Anas bin Malik a cikin akhlaqun Nabi na Abu Shaykh shi yasa Ibn Hibban yake cewa a cikin Rawsul Qala yake cewa al-muzafil mahmud shi ba wanda ake so alladhi la yashubuhu ma kariha Allah abinda cikin sa babu abinda ubangiji baya so wala yakunu bi ithmin ko babu laifi kar ka gaya wa abinda da zaran ka ga mutum baya so sai ka rabu da wannan magana bi ithmin ko dai laifi wala qadi atrahimin ko kuma wato yanke zumunta to duk in kai barkwanci barkwanci da bai kunshi wadannan abubuwa to wallahi halatta wal mazmum shi kuma abinda yake wato abin kushe annabi yusirul adawa wanda yake kawo wato adawa wa yuzhimul baha wanda kwarjinin fuska yake tafi da shi baki da wa yaqta'u sadaqa zai sanya wa abota abotan ku ta zama ta rabu wa wa yajarru dali wani kaskantacce wanda bai kai ya kawo mai sai ya ga maka magana ba saboda ka je ka mishi wani wasa da bai ji daɗi ba sai zama ya sanya ya zama wani ya samu karfin gwiwa ga maka kan magana wa yuqidu sharif bihi kuma wannan zai sanya wato wani mutumin kirki mai girman mai girma a gari in yaji kana masa ba'a barkwanci mara kyau to wannan kuma yasa ya ji hikira a zuciyarsa sai ya zama ya ya kullace ka to wannan shine abin da ba da nake faɗa game da almuza ba daidai ba daidai yake da alistihza ba alistihza galibi shi wani abu ne da ake ake buƙaci ko aka nufaci a nemi batancin wani mahaluki kaga anan a tattakhimi na hulwa sun ai abin da suke rika ba ma magana mujarradin ba'a ba inda ma sun ji almuza wata kila da ya dan fi tunda akwai almuzaful mahmud da kuma muda'aba ko wani abu amma hulwa wannan istihza kenan wato kamar isgiranci yake musu kamar an kazo an kashe musu wani kuma ya mera musu dariya yana cewa su wani abin da ba shi da wani kima to wannan shine abin da abin da wato malamai suke faɗa nan da aka yi magana cewa kamar da na faɗa wannan bayan da cewa sun kafirta saboda inda sun kafirta abu za su zo wajen shi ba inda suna tsammanin cewa shi din ba wani sharifi ne a cikin su ba abu zai yi su je wajen su ba kamar haka annabi musa da yake irin annabi irin umar ne wani lokaci in ya an mashi an mashi an mashi baya barin kota kwana shi ma zai bada amsa sai ya raddi take kuwa sai ce qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yace ina neman tsarin Allah in zama daga cikin jahilai ko dai yana cewa ai wannan aikin jahilai ne isgilanci dan min zan muku isgilanci ko kuma yana cewa ku ne jahilan mutane ne ku jahilai ne yayin da ake gaya muku ubangiji ya faɗa ko kuna tsammanin abun wasa ne ba to kowanne dai abin zai dauka ai dukan sun yi guda biyu shi da annabi Musa bai zama daga cikin jahilai wawaye ba nan aljahala ana maganar wato rashin basira wauta kamar yadda mawaki ke cewa alala ya jahalan ahadin alaina faraj halu fawqa jahalin jahilina wannan shine abin da ake magana anan wannan wauta to shi ne annabi isa annabi musa yake cewa a'udhu billahi an akuna min jahili daga sai karfe ayyuka qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها لونها تسر الناظرين ما شاء الله Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labari kan yadda ta kaya tsakanin waɗannan mutane da annabi da annabi Musa qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya bayan dai sun fahimci cewa annabi Musa ba wasa ne yake musu ba yana faɗa musu haƙiƙanin abin da ubangiji ya gaya musu ne sai ya ce to ka je ka roƙa mana ubangijinka kaga har ila yau dai ba za su kyautata lafazi ba su ce ka je ka roƙa mana ubangiji ko su ce in ba ce ubangijin mu ba ku je ubangiji mana ba je ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma hi ya mana bayanin wata me yake siffan wannan wannan saniya din qala sai ce innahu yaqul to ubangiji ya dai ce innaha baqaratun wata saniya ce la faridun ita ba ita ba wato tsohuwa ba ita ba yarinya ba kaga tun daga nan an fara kawo su tsawaran matakai kuma ai ai kaga kawai aje a ce kuma sai an je an duba kamar ba sai da ba sai da kaza a ce ba budurwa kaza ko wani abu irin wannan wa a ce wani magani za a ita amma budurwa ko kaza ko wace kwai kaza ta taba yi to haka anan an fara wato kawo wani abin da yake akwai tsauri la faridun ita ba tsohuwa ba wala zikrun ita kuma ba yarinya ba a awanin baina zalika tsaka tsakiya dai fa fa'alu ma tu umare ce ku je ku yi abin da Allah ta dace ku je ku yi abin da Allah ta dace qalu suka kara cewa ud'u lana rabbaka dai da qalu kaisa yubayyin lana ma launuha ya ga mana wai me launin ta ne qala innahu yaqulu innaha baqara yace ka je ka ce musu ita wannan wata saniya ce safara'u wato mai yala-yala haka rawaya-rawaya haka wannan akwai magana na malamai wata irin rawaya ce ake magana insha Allah muka zo sai mu faɗa fa kai un launaha wanda ta kai makura wajen wannan launi nata ta surun nazirin duk wanda ya kalle ta zata ba sha'awa a to bari mu tsaya nan mu ce mu sai mu fasara abu inda malamai suka faɗa inda lokaci ya ba mu ci gaba da ayan gaba kaga nan a tun farko sun ja kansu har abu ya je ya dawo an fara ba su sharaɗai iri-iri amma dai a nan ka ci ka lura da kyau ka gani ka ga haƙurin ubangiji inda ubangiji yake da haƙuri tsakaninsa da bayansa kuma maganar da yake cewa rahamarsa tarin jaya fushinsa a kawai ya bada umarni inda wani mulkin soja ake yi ko wani abu ko tsawa aka yi wace iya cewa ko bi to ubangiji mala'ika ɗaya in ya sa kawai in yi tsawa tsawa kawai ba sai ya je ya ce ya zai bindige mutane ba kowa mutuwa zai amma duk da haka kaji kaji wai kaga ka a rai mutane kamar wani dan sako je ka ce kaza a je ka ce kaza a je ka ce kaza a je ka ce kaza Ka- ai abin ya zama wani wato babu mutuntawa ba a mutunta shi wanda ya aiko shi din ba ko ba a mutunta shi dan sakon ba shi yasa a cikin hadisi manzo Allah yake cewa ba ahadun asbara ala adan yasma'uhu min Allah ba wani wanda ya kai ubangiji hakuri yad'una lahu waladan thumma yu'afihim yarzuquhum kullun su zasu zo su dauki wasu mummunan banganu su yaba masa amma kuma ubangiji haka nan zai wato ba su arziki in sun roƙa kuma in suna neman ubangiji ya lafiyar da su daga wani abin kishe su sai ya kubutar da su to anan shine Allah ta'ala yake cewa a yake ba da labarin abin da suka faɗa ce udu la rabbaka yubayyin lana ma hiya ka je ka roƙa mana ubangijinka cewa wannan wata irin saniya ce mece ce siffanta mu ba mu ba wato shanaye sun bada yawa sai an faɗa mana siffanta sai ya ce musu inna ha yaqulu inna ha baqaratun la farid lafazin alfarid shine wacce take wato ba ba tsohuwa ba ghairu harima wala kabira wannan shine duk abinda malamai suka fassara wannan shine abinda abba al-khurasani yake rawaito daga abdullahi dan abbas inda akwai rauni ibnu jurayj yana rawaitowa daga abba al-khurasani daga abdullahi dan abbas in kaga ibnu jurayj ya rawaito hadisi a cikin tafsiri ya ce daga abba daga daga ibnu abbas galibin al'amari al-khurasani ne ba ibnu abi rabah ba malamin sa ba kamar da aka sani in yace abba yana nufin ibn abi rabah malamin sa na makka amma dai a tafsiri galibin al'amari wani lokaci zaka ga al-khurasani ne wannan kuma shine riwaya da ake da shi daga Abu al-Aliya da Hasan al-Basri da su Atiya al-Aufi da Qatada yace la farid shine ai kabira ghairu harima wato ghairu kabira wala harima wato ba wata wata take ba ba tsohuwa ba wala bikrun kuma ba wata take wato yarinya ba awanun bai da zalika awanun bai da zalika wato suna tsakanin babba da yarinya wannan shine abin da duk malamai suke faɗa Allah ta'ala a nan kaga ya kawo musu wani abu wanda yake akwai tsauri kamar da na faɗa kaga zai yi fi sauki a sami uwar garki zai fi sauki a sami wacce take take wato yarinya ce amma galibi in ka ce ka samu wajen wato wanda yake da dabbobi yana san wato wanda take ita ba yarinya ba ita ba ita ba ba tsohuwa ba saboda ai anan ya samu alheransa anan ne duk wani jari da in ya sake gani zai fito to kaga anan ko yaya in ka je ka ce to gashi ka ba ka sayar min da saniya amma ba yarinya ba ba kuma babu ba ai yanzu kana son ka ce ne wanda ya fi so ya dauka ya baka kaga za a samu matsala tun daga nan farashin ma zai zama ya bambanta to wannan shine ubangiji ya musa haka saboda tsabar tsaurin idan su yace sai Adam Musa ya ce masa fa'alu ma tu'marun ku dai ku aikata abin da ubangiji ya ce ku aikata kaga anan duk yadda suka kai da wato rashin ɗa a gare shi ta annuti amma za ga yana ɗan haba haba yana ƙoƙarin kasi wani abin da zai wajabta musu azaba kar da ku je ku fusata ubangiji kar ku fusata ubangiji ku je ku yi abin da aka ce da ba su ji ba yasa ƙara cewa udu lana rabbaka ka je ka ƙara roƙon mana ubangijinka yubayyin lana ma launaha ya gaya mana mecece launin wannan wato ita wannan wato saniya qala innahu yaqulu innaha baqatun safra'u faqi'un launuha wannan launin da da baka tsaya a wajen faqi'in ba in ka dawo wajen faqi'in saboda kusan a hada suke da juna yake cewa ya ce wata saniya ce safara'u wata take wato rawaya rawaya yalo yalo kaga dai a cikin a cikin shanaye ai irin wannan yalo yalo ai ba su da yawa rawan magana ne me ake magana amma dai yalo yalo a cikin shanaye ai ba su da yawa kaga tun daga nan an kara da bu tambaya ba da shi kenan ba kuɗi ne kawai daɗa ta in za su samu dubu goma to za su zama dubu sha biyar misali kaga da shi kenan an gama tunda ai cewa aka yi zai ba budurwa ba yarinya kadawa ko ba kuma ba ba ai da ya isa da ba kuma suka yi suka ce a'a su yanzu a ji a gaya musu su fa mai ce launin ta me na ruku da launi amma shi ne ubangiji sai ce to ka ce musu safara'u safara'u wato ta mace ce ta al-asfar larabawa lafazan al-asfar wani lokaci suna in suka ce al'asfar sukan nufaci wato yalo ne amma kuma almadru bis sawat wanda yayi tire sosan gaske wani lokaci kuma suna dafin kawai mutsalakin kawai shi rawaya rawaya da shine ruwan kwai din wannan yalo da muka da muke faɗa saboda haka malamai anan suka yi sabani wajen mecece asalin abin da ake ake magana wannan safara'u in dai duka dai malamai abin da suka fi tafiya zuwa gare ta zuwa gare shi shine wato kamar su mujahid da kuma wahab ibn munabbi cewa wannan sifa ce ta ita wannan saniya din safara'u nan wato abinda ake magana shine wato ta kai mutuka wajen kasancewar ta rawaya ce ita yalo ce ita mai ruwan kwai wannan shine wato yanayin kalanta sai dai malamai suna da maganin cewa to amma wannan yana da duhu ne alhassan basri yake cewa yana yana da duhu wato shi wannan rawaya rawaya ce mai duhun gaske akwai duhu san gaske wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a in ka ce akwai duhu a jari ibn jari akwai ya ce a'a in ka ce duhu to ai bai kamata ce faqi'un ba ba shi ake samu alfuqu ba shi alhuluk ko kuma alhalik bilha shi ake cewa aswa in baki ne sai ce aswadun halikun in kuma safara'u ne ya kai mutaka wajen kasancewa wato rawaya rawaya sai a ce safara'un faqi'un in kuma fari ne sai a ce abyadun nasi'un laraba ba ka suke yi mu ba ai ba da shi a Hausa ko idan ja ne mu ce jaja wuri in kuma fari ne mu ce fat in kuma baki ne mu ce kirin ko kuma wul yawa to mu ba muna da shi saboda ibn jarir kabe yace yake cewa to kaga ana a ce abin wato wannan wato yanayin launin ta baki ce to gaskiya wannan bai daidai da abin da aka saba sani a larabci ba saboda haka dai a dai faɗa cewa faqi'ul launuha wato launin ta na rawaya rawaya din to ya kai matuƙa ƙwarai da gaske ya kai matuƙa eh tasurrun nazirin duk wanda ya ganta zai ya ga wannan wato ita saniyar to zai bata sha'awa zai bata sha'awa domin har Wahab ibn Munabbih a riwaya da Abdul Karim As-Sanani Ismail ibn Abdul Karim As-Sanani ke rawaita daga Abdul Samad ibn Ma'qil cewa ya ji Wahab ibn Munabbih yana cewa tasurrun nazirin idza nazarta ila jildiha yukhayyalu ilayka shu'a ash-shamsi yakhruju min jildiha har wato in kaga rana rana ya keta wato shi jikin wannan wannan saniya sau tsabanin wannan rawayar da Allah ta layi ta da shi za ka nuna ganin wato shu'a wani hasken ranar kamar ba zai fito daga cikin jikinta ka kaga wannan abin ya kai matuka ai kawai daga ji kaga kulkul ce da farko wanda yake shi mai ita yana santa mai ita yana santa domin tana ba shi a wata surun nabiri a galibi a wato masu dabbobi ai suna son wata kala da ta bambanta da sauran dabbobinsu za ga idan a cikin intan tabaru ne mutum gida shi in an samu bakaje wulto yana san su in an samu jajaye jawur yana san su in kuma an samu fare yana san su amma in an samu wani wato wace wace to kaga zai iya baka wannan shine a wannan za mu iya dauka daga wannan ayar cewa tasirrun nazirina kaga ai nan aka ce safra'u safra'u nan fasi'u launa ta kai matuƙa wajen kasancewanta a wato rawaya din to idan ma mun dauki magana ta Hassan Basri da yake cewa wato rawayan tata ya yi duhu ma to mun ɗauki maganarsa to wannan yana nuna maka cewa wato kasancewar mutum kyau ba wai yana alaƙa ne kawai da kala ba wai na faɗa ne saboda masu wariyar launin fata wannan kaga jahilci ne a kyau ba shi da kaga wannan ana magana safara'u ne ai safara'u ai wani abu ne wanda ke baki baki misali ba fari fati ba amma ka ta surun nazirina tana wato sanyawa duk wanda ya ga wannan kalan nata ya bata ya baka sha'awa to ashe kaga wannan yana nuna maka cewa a shi tawo ba bai da alaka kadai da fatan mutum yana da alaka ne da yanda dai ubangiji ya yi ka a cikin bakaki ana samun kyawawa a samu munana a cikin fa'ali ana samun kyawawa a samu munana wannan shine hakikanin abin da wannan aya take gwada mana wannan ishara ce wannan bin ishara ce ishara ce aya ta mana ba ga karara ba shi yasa duk wanda kaga yana yin wato a wariyar launin fata to bai san ajiyar ubangiji ba amma inda ya san ajiyar ubangiji to in yaje ya bincike bal zai malamai da suka yi bincike akan ba yadda kyawu da yan adam suka ce duk ƙabilar da ta zauna ita ba ta yi auratayya ba bari ta samu wani wanda ba irin kalanta ba ta aura to zai wuya ka ga sun suna da kyau wannan masana suka faɗa ka ban fa sani ba daidai ne amma dai ni na kamar abin ya kwanta mu suka ce duk wanda kaga yayi kyau za ka same shi ne to yayi aurata yayi da wasu da wasu in ga in bature ya zama bature irin irin wannan kalan kankara da ana ga baki da kyau amma yayin da yanzu samu yayi auratayya ya zama hafka sun ake fada ko abu irin wanda ko da larabawa ko ko da da maka yan fata sai ga ayi kyau kuma shi ba bakin fata yayin da ya zama za ka ga ta mutan ta mana zata da muke kanta da muke kanta social service a kawo wasu mutane haka duk bakin su duk ya kai ina ne da sauransu da yau a kawo da kyawawan aka tawa na da idan kuka je kuka dauko wasu buda da kuma to shi wani fata in ya samu ya auratayya da wanda suke ba jinsin sa ba to kuma shi ma yana ƙara kyau to wannan kuma shi yasa kuma ubangiji shi kuma a cikin addinin sa a cikin dokar sa ta addinin musulunci ya sanya lallai kar al'umma ta ce ita za ta lalunci kayyun ita kadai agwa matsa juna kawai in aka gwa juna to an fi samun zaman lafiya sannan kuma an fi samun wato a rage wato gafin wariyar launin fata dama duk inda ka ga maganar bauta ko launin fata ko wani abu to wani jahilci ne da mutane da kaza da kaza da kaza ya biyo shi in ba ka ba shi bauta a wasu ba ka suna alakanta kamar bakin fata da bauta a to ya dai isan maka kamar abinda malaman tarihi ke faɗa galibin al'amari ana magana cewa wato fir'auna bakin tsaye ne bakin tsaye wasu na cewa watakila bakin fata ne to bakin fata ne kaga a cikin dai tarihi da ake da shi na kurkusa zai wuya ka samu wani sarki da ya tambada a mulkinsa irin bakin fata kwarai da gaske ya samu iko sosai sannan kuma Allah ta'ala ya ba shi dama eh zai wahala ta ba kaga shi bakin fata ne in a maganar su waɗancan da suke cewa shi bakin tsaye ne saboda haka wannan shi bauta karar wani ya dinga cewa wai ai duk bakin fata wannan kamar wai jininsa ne akwai bautan a'a asalin ma an kafa tarihin bauta za ka ga wato su bakin ba yan fata ne sarakunan su ne mugane su suka fara sai da su suka suka dinga sai da su suna yin bauta in kai laifi kawai a je a sallama ka in ka bi tarihi haka aka gani abin da zai baka takaici mu da haka Allah ya mu dai wato tsakanin tsakanin babu ga maciji eh amma in magana bauta ne da aka ga bauta ba ta da alaka da wai wani da wani da ake cewa wani sharaf na gida ko sharaf na nasaba ta nasaba ba ta da alaka da wannan ana iya samun wanda ya fi kowa wato gidansa suka fi kowa mutunci amma shi ya cika shi a bawa kamar wa kamar annabi yusuf annabi yusuf a dan adam da muke da tarihin su baki daya babu wani dan adam da ubangiji ya sanya gidansu ya zama gida ne gidan girma irin annabi yusuf babu a cikin adam maza Allah akwai abin da aka bashi kowa ubangiji ya raba rahamarsa ne ko to shi daga cikin abin da ubangiji yake banci annabi yusuf da shi shi ne kadai babansa annabi wato kakansa annabi kakan kakansa annabi kaga shi Yusuf din shi dai kaga annabi kaga ga babansa Yaquba Yaquba kuma gashi wannan wa yake Isma'il wa yake Ishaq Ishaq Ishaq kuma ga annabi Ibrahim kaga waɗannan gida guda hudu manya duka annabawa amma amma a cikin annabawa ga mu wanda in cika shi abota an bashi ba kamar yanda kuma in ta kuma ƙara juyewa in ka zo wajen sassanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gani ita kuma wace ce mamansa ta nesa hajara hajara bai wace kuma bai wace ba amma ɗaukanta aka sami wanda ya kowa mata ba kuma saboda haka wadanda ka fahimci cewa maganan bauta wannan ba asali ubangiji ya halice mu ne mu zama bayan shi amma ba wanda aka Allah ya halice shi da ya zama bawan wani in ka ga bauta wani an samu bauta to kun yi mugunta ne tsakaninku wasu sun je sun kai wasu hari suka ce su zama bayan su kawai ko sun kama su ko kuma akwai mugunta ko abin da ya kama da wani amma asali wato Allah ta'ala ya halci kowa ne bawa Allah ne kawai ba wai bawa ba to in ka samu irin wani tarihin karka wani takwar kanka wai ka ce wai zaka tarihi yanda yake ba ko kadan gare ne ba yi maka ai abu ne ga ji magana ya fi ko ba wai ka san wani za ga wai a ce wai wane wane bawa in iya in ya ko kakannin su zo ko jikokin su zo su ce ba mu tarihin kakannin mu sai ce ba zai bayar ba to me ka wani magana kuma in an taɓa bautan ka je ka ce kakanninmu sun yi bautan amma ka bar tarihin annabi su ba shi kenan ba ka kawo tarihin manzon Allah shi ba magana ta ƙari amma wai shi wai an ce wai wane wane an ce wai zaji an ce a cikin tarihi akwai bawa to wai shi bai faɗa bawa ba ta aika ga wanda ba wani abu da shi kyawu da kyan gida wannan galibi in ka ga wato ana samun a gina gini to jama'a suka ɗauko jahiliya suka samu kansu amma asali kaga Allah ta'ala cewa yake sirrun nazirina abin baki ne ina magana sun basuri ne baka ce ita kalanta ko ba baka ce baka ba amma dai rawaya ne ba fari ne fati ba kaga amma sai babu rawaya launin fata kuma ka duba gani wani ta ba mu wani launin fata baki daya a sauran dabbobi a babu dan adam ne me yasa kowa ya gani in a cikin dabbobinsa akwai fari to yana so in akwai baki baki kirin yana so amma a cikin adam kuma sai ka ga yana wani tsagi na gini Allah ta'ala kyauta lokaci yake saboda haka dai maganar wani launin fata duk wanda ka gaina yi to ba ba magana ce ta addini ba wasu suna cewa larabawa suna suna yi sosai galibi mu fahimce da ɗabi'ar larabawa idan kai ɗan kasuwa ne Allah ya sa ka je maka da Madina ko Saudiya kaga da wala ka huda da ƴan kasuwa ko ƴan duniya kenan ko to kaga kaga kin da kai duniyanci ne kai ma kai ka zaka samu da ƴan duniya ne to kaga shi ko wauta da ma ba shi da gari ai kai baka taba kuɗa da masu addinin su ba in ka je mulan malaman mun suka dawo suna baka labarin wani tsabar imani malam kawai a cikin larabawa sai kai mamaki saboda haka in kai kuɗa da balarabe duniya ta hada ku ka tsammanin duniyanci zaka gani kaga tsammanin wai anan rasulullahi zaka gani wai wai wai babu kawai ai duniyanci duniya ta hada ku yanzu kamar yadda mu ba yanzu misali in mutum yake zai mana zai huda da kawai zuwan sakanin nan da yake yi kawai yan kasuwa ke kuda ai zai iya kawo samun wani negative image na mutanen kano ai bai san cewa mutanen kano na da kaza da kaza da kaza suna da kaza suna da tausayi suna da kaza suna da alheri ba saboda shi kasuwanci kawai kawai shi san da yake zuwa ya dawo ko kwani yake zuwa ya dawo iyalan ne kudin shi da mutanen kano saboda haka a daina wato shi hukunci na bai daya a rika kyautata wa mutane zato kuma yayin da aka samu dalilin da zai sa wani ya yi abin da ba daidai to shi a ce shine bai abin da ba daidai ba kar a zo a kawo wani rigima tsakanin mutane da mutane ko kuma tsakanin fulani da hausawa ko tsakanin larabawa da turkawa kusan duk wannan makiya su suka hada shi insha Allah saboda yanayin lokaci za mu ci gaba da wannan kissa gobe idan muka zo abinda muka sani Allah ya bamu lada abinda muka kusa Allah ya kai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته